الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبتغ الله تبارك وتعالى لدك وندنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar lahadi takwas ga watan jumadal ula lahadi ko takwas ga watan jumadal ula shekara ta 438 bayan hirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma biyar ga watan biyu shekara ta da sha bakwai. lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna riyadu salihi kafin darasi na yau da taimakon allah tabaraka wa ta'ala muna da tambaya daya-daya dan uwa ke cewa mutumin da aka san da cewa ɗan diba ne idan aka ce diba wato wai shine bincike game da al'amarin gaibu a faɗa maka cewa al'amarin nan ya yiwu ko ba zai yiwu ba al'amarin nan ko kuma a ce maka akwai alkhairi a cikinsa ko a ce babu alkhairi a cikinsa me irin wannan sana'a idan ya maka kyauta na halatta ka ci kyautarsa a takaice bai ma takaita ba ga ɗandi ba duk mutumin da aka san sana'arsa sana'a ce haramtacciya to cin kyautarsa baya halatta sai da larura an gane ko kamar yadda hadisi ya gabata a cikin darasinmu a wannan littafi abubakar allah ikara masa yadda yana da wani bawa wanda wannan bawa idan ya je yayo sana'a abin da ya samu a cikin yininsa to wannan abu shine ta hanyar nan abubakar allah ikara masa yadda yake ci yake sha ma'ana kudin da bawan shi ya je yayo sana'a ya samu ya kawo masa ta hanyar shi yake ci yake sha wata rana bawan nasa ya kawo masa abinci abubakar ya ci ya gama sai yake fada masa yake cewa mai gida ko kasanta inda na samu wannan abinci a yau sai ce a sai ka fada ya ce a jahiliya ma'ana kafin na musulunta akwai wani ya zo guna da cewa in masa diba ni ko na yi masa diba ba don na iya diba ba shine a yau muka haɗu da shi ya biya ni ladan diban da na masa tun a jahiliya ma'ana kafin na musulunta shine na kawo maka abubakar allah ƙara masa yadda take yanke ya nutsa ya tsotsinsa cikin baki sai da ya amayo duk abin da ya ci hadisi ne ingantacci sai da ya amayo gaba ɗayan abin da ya ci me yasa saboda kada ya sanya ma cikinsa haramun domin dun naman da ya tsira da haramta wuta ita ce tafi kamaci da shi to don haka kasancewar diba sana'a ce haramtacciya don haka shi diba mai diba yana kudirin cewa yana tarayya da ubangiji subhanahu wata'ala a cikin abin da Allah yake banci kanshi da saninsa shine gaibu saboda duk abin da zai je ya zo daidai da sai gwanda daya ba wanda yake da sani wanda ubangiji subhanahu ta'ala domin al'amari ne na gaibi sanin cewa kaza ya yiwu ko ba zai yiwu ba ko akwai alkhairi a cikinsa ko babu alkhairi a cikinsa wannan ya keɓanta da ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah yake faɗa mana wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu kamar yadda yake faɗa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun haka kuma ya faɗa wa lillahi ghaibus samawati wal ardi وإليه يرجع الأمر كله فأبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون haka kuma ya faɗa wa ma kana Allah li yudli'akum alal ghaib walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha kuma haka ya faɗa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada don haka hadisi ya inganta Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa take cewa duk wanda ya raya cewa zai ba da labarin abin da zai kasance nan gaba ta ce wallahi ya yanki ƙarya mai girma ya jingina ma ubangiji subhanahu wa ta'ala ta ce domin Allah ya faɗa kulla ya alamu man fi samawati wal ardil gaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'asu ubangiji ta'ala ya ce ce da su dukkan halittun da suke cikin sammai na mala'iku da duk halittun da suke cikin ƙasai bakwai gaba ɗaya ba wanda ya san gaibu banda Allah duk abin da zai zo nan gaba daidai da sai gwanda ɗaya sunan shiga yabo duk abin da ya wuce daidai da sai gwanda ɗaya ba a gabanka ba aka yi ba labari aka baka ba ka bi wata hanya ta surkulle domin ba da labari ta wannan ka nuna cewa kana tarayya da ubangiji subhanahu wata'ala akan al'amarin da yake banta da shi shine sanin gaibu don haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi na cikin sahihu muslim manzan Allah yake cewa duk wanda ya je ma dan diba ya tambaye shi game da wani abu sallah ta kwana arba'in ba a amsa hadisin yana cikin sahihu muslim man ata kahinan fa sa'alahu an shay'in lam tuqballahu salatu 40 yawman au kama kala manzan Allah yace duk wanda ya je ma boka me ake nihi da boka shine dan diba manzo Allah ya ce ya je masa tambaya game da wani abu sallah ta kwana arba'in ba a amsa idan ku ya sake ya gaskata shi ya ce abinda ku kaga malam wane ya bincika mana kowa na da ya mana diba cewa haka ne to wannan ya kafirce ma alqur'anin da aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faƙad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je ma boka ko ɗan diba ya tambaye shi game da wani abu ya gaskata shi to tabbas ya kafirce ma alkur'anin da aka saukar ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka dai a takaice duk mutumin da aka san sana'a shi sana'a ce haramtacciya cin kuɗin shi baya halatta sai ta hanyar larura darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama baban da ke bayani game da wani babi wana wato littafin wato mun gama littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen wato game da mustahabbancin yin musafaha ma'ana shine hada hannu a gaisa a cikin kitabus salam kenan wanda hadisi na ƙarshe a baban shine hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada cewa qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya simbanci jikansa shine alhassan dan ali dan abi talib Allah ya kara musu yadda manzon Allah ya sumbance shi idan aka ce sun ba shine ma'ana ka tsotsa abu haka a lokacin nan faqala al-aqra ibn habis wani sahabi shugaba ne daga cikin shugabannin kabilu na larabawa yana zaune a lokacin nan a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine al'aqra ibn habis at-tamimi Allah ya kara masa yadda abin sai ya daure masa kai yake mamaki yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai kama yaro karami ya sumbance shi sai ya ce masa inna li ashratan min alwalad yace ya rasulullahi abinda nake tabbatar maka yace wallahi ina da 'ya'ya wajen guda goma ma'ana ina da 'ya'ya ɗaya na ban ɗaya har goma ya ce ma kabbaltu minhum ahada daidai da ɗaya daga cikinsu ban taɓa sumbanta ba maza Allah sai ya ce da shi man la yarham la yurham maza Allah ya ce duk wanda baya tausaya ma wani to shi ma ba za a tausaya masa ba saboda shi yaro karami akan sumbance shi domin tausaya masa kuda kuma da yi masa wasa ma'ana domin ka faranta masa zuciya yaro karami ka ɗauke shi kana sumbantar shi zaka ji yana jin daɗi yana kilkilewa da dariya to wannan sunna ce mustahabba sumbantar kankanin yara kuma nau'i ne wanda yake na tausayi wanda Allah yake saka shi a cikin zuciyar wanda ya ga dama daga cikin bayansa shi ne ana manzan Allah ya ce masa mallayar hamla yurham duk wanda baya tausaya ma wani shi ma ba a tausaya masa ba za a tausaya masa haka lokacin da larabawan ƙauye suka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama nan birnin madina sai suka ga sahabbai suna sumbantar 'ya'yansu hadisin ya gabata sai suke mamaki suke cewa a tuqaddidu nasibiyanakum yanzu ko al'adar ku da ɗabi'ar ku sumbantar kankanan yaran ku kuke sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce musu kwarai da gaske mu ko muke sumbantar ƴaƴanmu manzo Allah sai yake cewa awa amliku an kana Allah naza'a min qulubikum rahma manzo Allah yace yaya za a yi in iya mallaka muku tausayi bayan Allah ya zare shi daga cikin zukatanku yaya za a yi na iya mallaka muku tausayi bayan Allah ya zare shi daga cikin zukatanku to don haka wannan hadisi yana nuna mana mustahabbancin sumbantar kankanan yara domin tausaya musu da kuma saka farin ciki da murna a cikin zukatansu shine malam ya shigo da hadisin kenan a ƙarshen baba za mu tashi kenan littafi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب إيادة المريض وتشييء الميت والصلاة عليه وهدور دفنه والمكس عند قبره بعد دفنه باب إيادة المريض عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العائس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وإيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العائس وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعودني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو أدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي وأنا متفق رواه مسلم وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطئم الجائع وفك العاني رواه البخاري وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة قال جناها رواه مسلم وعن علي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يؤود مسلما مسلما قدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة قوله الخريف الثمر المكروف أي المجتنى وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي, يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطيع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار رواه البخاري malam Allah ya ji kansa ke faɗa wato wannan littafi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukunce na gaida marar lafiya gaba ta farko kenan abin da ya shafi gaida marar lafiya gaba ta biyu sai ce wata shi ilmayit wato da raka gawa idan mutum Allah ya masa rasuwa to a raka gawarsa a kaita makomarsa sannan gaba ta uku sai ce salati alaihi wato da yi masa sallah gaba ta hudu sai ce wa huduri dafnihi da halartar wato binne mamaci sai ya ce walmukusi inda kabrihi ba da dafnihi gaba ta biyar wato shine zama ma'ana kwashe lokaci mai tsawo a wurin kabarin bayan binnewa ma'ana mutum ya dan ja lokaci yana yi masa addu'a to shine a nan farko malam ya yi babi na musamman a cikin littafin shine babu iyadatil marid wato baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wato na gaida marar lafiya shi ne ya ce babu iyadatil mari wato babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na hukunce-hukuncen gaida marar lafiya gaida marar lafiya kamar yadda da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa farilla ce mai wadatarwa idan wasu bangare daga cikin jama'a ta musulmi suka tsaya game da wannan ibada da Allah ya shar'anta mana to sun dauke ma saura an gane ko idan aka samu wasu suka je suka gaida shi shi marar lafiya to sun dauke ma sauran jama'a tare da cewa wasu daga cikin malamai suna ganin cewa farilla ce ta ainihi inda akwai misali kamar danganta tsakaninka da mutum kuma ka san da shi to idan ba shi da lafiya haƙƙi ne nashi a kanka ka je ka gaida shi domin kasancewar a hadisin da malam ya zo da shi a farkon baban yana nuna mana gaida marar lafiya haƙƙi ne daga cikin haƙoƙuwan musulmi akan ɗan uwansa musulmi to amma dai tare da cewa faɗa game da cewa farilla ce mai wadatarwa wannan shine ya furin jaye idan mutum ba shi da lafiya aka samu wasu jama'a suka je suka gaida shi to sun sauke ma saura amma inda jama'ar gaba ɗaya za su haɗe su ki zuwa su gaida shi daidai da mutum ɗaya to wannan sun tozartar da abinda Allah ya wajauta musu sai Allah ya kama su da laifi a gobe kiyama idan ba su tuba ba kuma wanda galibi kamar yadda yake a al'adance idan mutum ba shi da lafiya galibi waɗanda suke zuwa su gaishe da shi su ne dangin shi waɗanda suke na kusa an gane ko abu ne sananne idan mutum ba shi da lafiya waɗanda suke na kusa da shi dangin shi su ne suka kai kawo game da gaida shi da waɗanda suke makwabta da sauransu to amma ba yana nuna cewa ba fa idan mutum ba shi da lafiya cewa sai in kana da danganta da shi zaka je ka gaida shi in dai dan uwanka ne musulmi tare da cewa koda ba musulmi bane ba in dai akwai sanayya tsakaninka da shi to anan haƙƙi ne ka je ka gaida shi amma in ba musulmi bane to wannan ba laifi ana iya zuwa a gaida shi sai dai gaida shi ba haƙƙi bane ba a kanka in ka je ka gaida shi ka kyautata misali yanzu mutum ne bako a gari wanda an tabbata baya da dangi to irin wannan idan ba shi da lafiya ya kamata jama'a su yi kokari su je su gaida shi saboda galibi jama'a in kaga sun je sun gaida mutum sai wanda yake dan uwa to anan in an san bako ne ba shi da lafiya to ya kamata jama'a su yi kokari a farko su je su gaida shi kuma tare da cewa gaida marar lafiya ba a bukatar mutum ya yi jinkiri da zaran kaji mutum ya kwanta ba shi da lafiya to ka yi maza ka je ka gaida shi ba sai ya fara rarauka yana tambaya ina wane ina suwa ne wannan yana nuna cewa kamar ma baka kula da shi baka damu da shi ba to ana bukatar da zaran mutum ya kwanta rashin lafiya to a yi kokari a je a gaida shi kuma ita gaida marar lafiya ba sai ma wani babban ciwo ba in dai aka ce mutum ya dan samu jimuwa ma'ana dai bai dan ji daɗi ba to aje a gaida shi ko da ciwon kai ne misali ya dan kwantar da shi aje a gaida shi a tambaye shi ya jiki domin kasancewar kuma shi gaida marar lafiya yana da wasu ladubba kamar yadda insha Allahu ta'ala za mu gansu da dama a cikin wannan babi. to shine anan malam ya zo mana da hadisi na farko a baban hadisin albara'u ibn azib Allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi iyadatil mari yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu game da wato gaida marar lafiya sai yace wattiba'il janaza sannan kuma da raka gawa idan mutum Allah ya masa rasuwa musulmi manzan Allah ya umarce mu cewa mu raka gawarsa sai ya ce wata shimitil adis wato kuma da gaida mai atisha idan mutum ya yi atisha ya ce alhamdulillah to ya zama wajibi a kanmu mu ce masa yarhamukallah kuma wannan fadar yarhamukallah duk wanda ya ji shi mai atishar yayi godiya ga ubangiji ya ce alhamdulillahi to dole ne gaba ɗaya mu kowa ya ce masa yarhamukallah wani baya dauke ba wani ana an gane ko yanda kaji ya ce alhamdulillah to gaba ɗayan mu ya zama wajibi akan mu ce masa yarhamukallah shi kuma sai ya maida mana da cewa ya hadikumullahu wa yuslihu balakum shine anan manzon Allah yace wata shimitil adis wato da gaida mai atisha sai dai gaida mai atishar ba ta zama wajibi sai in ya yabi ubangijinsa ma'ana lokacin da ya atisha ya ce alhamdulillah amma idan bai ce alhamdulillah to ba maganar ka ce masa yarhamukallah sai ka yi kau da kai ka manta da shi tamkar an shuka dusa kar mu manta hadisi ya gabata wasu mutane biyu a majalisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ɗaya ya atisha da ya atisha sai ce alhamdulillah manzan Allah sai ce masa ya rahamukalla zuwa jimawa ɗayan sai ya atisha da ya atisha bai ce alhamdulillah manzan Allah sai ya ce masa ya rahamukalla sai ya ɗan samu damuwa ya ce ya rasulallah kaka haka wane ya yi atisha ka ce masa ya rahamukalla ni na yi kuma ka ƙi faɗa mu me yasa maza Allah ya ce wannan da kaji na ce masa ya rahamu kalla ai yayi godiya ga ubangijinsa ya ce alhamdulillah kai da kai atisha ka yabo ubangijinka wannan shine dalilin da yake nuna in dai mai atisha bai ce alhamdulillah to ba maganar a ce masa ya rahamu kalla amma da zaran ya ce alhamdulillah to ce masa ya rahamu kalla ya zama wajibi a kanmu sannan sai ya ce wa ibraril muqsim wato da kubutar da mutumin da yi rantsuwa mutumin da yi rantsuwa ya maka magiya ya hada ka da Allah akan wani abu to ka kubutar da shi wannan ya zama wajibi misali mutum ne ya shirya abinci ya gayyace ka ya ce wani na shirya abinci na gayyace ka ka zo ka ci sai ka ce a ina da wani uzuri ya ce wallahi sai ka zo to karka sanya shi ka fara ka kubutar da shi duk wani uzurinka ka ajiye ka zo ka ci wannan abinci domin kubutar da ɗan uwanka musulmi idan ya yi rantsuwa a kanka a kan wani abu ya ce wallahi sai ka yi kaza to ka kubutar da shi karka sanya shi ka fara wannan ya zama wajibi haƙƙi ne a kanka shi ne ya ce wa ibrahim muqsim wato da kubutar da mai rantsuwa wanda ya yi rantsuwa ya ce wallahi wani sai ka yi kaza to kada ka sanya shi ka fara ka cika masa rantsuwarsa sai ya ce wa nasrul mazlum maza Allah ya ce da taimaka ma wanda aka zalunta in ma a farko ana nihin zaluntar mutum ka yi banga-banga ka hana wannan zalunci da za a yi masa in ku an riga an zalunce shi to kana da ikon da za ka taimaka masa game da fito da haƙƙinsa to ya zama wajibi ka taimaka masa dole ne dan uwanka musulmi idan aka zalunce shi to ka kama masa domin fito da haƙƙinsa abu na shida sai ce wa ijabati da'i wato da karɓa ma mai gayyata duk wanda ya shirya abinci ya gayyace ka to wannan karɓa gayyatar ya zama wajibi tare da cewa wasu malamai sun hada cewa koma wace walima ce in dai mutum ya shirya abinci na musamman ya gayyace ka to karba masa ya zama wajibi tare da cewa wasu malamai sun takaita wajabcin karba gayyata ga walima ta aure in ba ta aure bace to wannan mustahabi ne amma walima ta aure in dai an gayyace ka to karba wannan gayyata ya zama wajibi abu na shida sai ce wa ifsha'i salami wato da yada sallama duk wanda ka haɗu da shi ka san shi ko baka san shi ba assalamu alaikum assalamu alaikum wannan haƙƙi ne na 'yan uwanmu musulmi a kanmu mu dawo da baya gaba ta farko cayi a marana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi iyadatil maridi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu game da gaida marar lafiya wannan siga ce daga cikin siyagul wujub ma'ana daga cikin sigogin da ake fa'idantar wajauci cayi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya umarce mu shi ko umarni in ya zo daga Allah ko daga manzonsa wannan yana nuna cewa tilas ne kenan a nan za mu fa'idanci gaida marar lafiya wajibi ne dole ne idan mutum ba shi da lafiya mu je mu gaida shi in wasu suka je suka gaida shi to sun ɗauke ma sauran jama'a kuma shi gaida marar lafiya yana da ladubba na daga cikin ladubba na gaida marar lafiya shine sai a dawo ga al'ada a al'adance ga jama'a da suke rayuwa a gari kaza a wani lokaci ne suka saba zuwa gaida marar lafiya lokaci wanda yake datacce munafi wanda babu kuntatawa ga marar lafiya ko iyalinsa idan muka kalla a cikin al'adar mu a nan a wani lokaci ne ake zuwa a gaida marar lafiya tun daga bayan la'asar ne tun daga bayan la'asar akan je a gaida marar lafiya har zuwa wato shine kamar karfe tara kamar yadda su likitoci aka sanya ka'ida bakin lokacin da ake rufe likita karfe tara wannan kuma ya yi daidai domin a bar marar lafiya ya huta bayan la'asar ko galibi da yake ana aiki to sai karfe shida ne da ake buɗe likita yanzu ma kusan haka ne ko to karfe shida kenan kaga wannan lokaci ne munasib a yanayin mu anan zuwa da yamma domin gaida marar lafiya kamar yadda za mu iske hadisi ana lokaci na biyu na gaida marar lafiya fa safiya kenan tun daga bayan asuba tun daga bayan asuba kenan marar lafiya ya falka to wannan akan je a gaida shi har zuwa kenan lokacin shiga aiki domin karfe takwas ake shiga aiki wannan ya dace daidai ne in takwas ta yi ko kafin wannan wato a rufe likita kenan domin a bar mara lafiya a zo a yi musu magani waɗannan lokatta biyu su ne lokatta waɗanda suka dace game da zuwa gaida marar lafiya amma a nan akwai lokaci na uku da muke zuwa gaida marar lafiya alhali shi ko wannan ba lokaci ba ne ba kamar lokaci na rana lokaci na rana galibi lokaci ne wanda yake na hutawa ba ma marar lafiya ba hatta da mai lafiya a lokaci na rana yana bukatar ya dan kwanta ya huta kenan irin wannan lokaci kawai sai dai a bar ma masu kai ma wato yan jiya abinci da marar lafiya abinci mutum ya kai abinci ya dawo amma ba maganar ba a ce da sunan gaida marar lafiya ne da rana wannan bai dace ba domin akwai kuntatawa ga marar lafiya kenan waɗannan lokatta guda biyu safe da yamma su ne lokatta waɗanda suka dace game da zuwa gaida marar lafiya sannan yana daga cikin ladubba na gaida marar lafiya in ka je kar a samu wata hayaniya abubuwan da za ka takura ma marasa lafiya da sauransu a'a wuri ne wanda yana buƙatar nutsuwa likita tana buƙatar nutsuwa ba wuri ba ne ba wanda yake na hayaniya an gane ko ana buƙatar marar lafiya duk wani abin da zai sa shi ƙayi ƙara masa damuwa wannan kwata-kwata baya dacewa domin yana cikin yanayi yanayin da yana buƙatar nutsuwa don haka kenan ya kamata duk wanda zai je gaida marar lafiya ya zamanto duk wasu abubuwa na hira wadda za a ringa daga murya da sauransu duka ba su dace ba sannan idan mutum ya je gaida marar lafiya lalle ana buƙatar marar lafiyan kaɗan zauna kusa da kanshi an gane ko musamman wanda yake na kusa da shi ya ɗan zauna kusan kanshi kuma ba laifi yana daga cikin ladubba na gaida marar lafiya kaɗan shafi daga goshinsa huskar shi ka shafa da kirjin shi haka kaɗan shafa jikin shi haka kamar yadda mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma sa'ad Allah ya ƙara masa yadda kenan wannan misali in a ce namiji ne ɗan uwanka ko kuma muharrami ko kuma in mace ce ce muharramaka ce amma in ba muharramaka bace ba sai dai ka tsaya daga can ka gaida su amma in a ce muharramaka ce ba laifi kana iya zawwa ka zauna kusa da kanta ka dan shafa kanta domin wannan yana ɗebe ma marar lafiya kewa yana ƙara masa farin ciki da murna kuma wannan yana daga cikin sababin da ake samun waraka da izinin Allah sannan sai kai masa addu'a kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sunnanta mana ga su addu'o'i sun wuce a lissafa wanda ake ma marar lafiya na daga cikin su in kamar wani wani yana jin wani wuri yana masa radadi a jikin wurin ciwon to sai ka dora hannunka a inda yake jin radadin sai ka ce bismillah bismillah bismillah sai ka maimaita so uku sannan sai ka ce u'izuka bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma tajidu wa tuhazir kenan shine kake ma addu'ar maimakon in kanka ne zaka ma addu'ar sai ka ce a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhazir kenan in shine zaka ma marar lafiya namiji sai ka ce masa u'izuka bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma tajidu wa tuhazir idan kwa mace ce ce sai ka ce u'izuki bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma tajidina wa tuhazirin to haka zaka maimaita wannan addu'a su bakwai kuma yana daga cikin addu'ar da ake ma marar lafiya shine ka ce azhibil ba'sa rabban nas washfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yugadiru saqama azhibil ba'sa rabban nas washfi anta shafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yugadiru saqama ko kuma ka ce allahumma rabba jibrila wa mika'ila ishfihi anta shafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yugadiru saqama to za ka yi masa wannan addu'a a kaɗan dai ka maimaita so uku kuma sannan na daga cikin addu'o'in wadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ke faɗa mana cewa duk wanda ya je gaida marar lafiya ya masa wannan addu'a so bakwai in dai ba ciwon mutuwa ba ne da izinin Allah zai samu lafiya shine as'alullah al'azima rabbal arshil azimi an yashfiyaka as'alullah al'azima rabbal arshil azimi an yashfiyaka an gane ko idan namiji ne ka ce an yashfiyaka idan mace ce ce an yashfiyaki haka za ka yi masa wannan addu'a su bakwai sannan kuma na daga cikin kalmomin da ake faɗa ma marar lafiya ka ce la ba asa ɗahurun insha Allah karka damu wannan tsarkaka ce game da dattin zunubi in Allah ya so rashin lafiya domin ba kowa ba Allah yake dora ma sai wanda Allah yake so yake kauna kamar yadda hadisi ne sahihi ya gabata tun a cikin babu sabr manzo Allah yake cewa man yuridillahu bihi khairan yusibu minhu duk wanda Allah yake nihin shi da alkhairi sai Allah ya dora masa musiba kuma tare da cewa ita wannan rashin lafiya kan karar zunubi ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma yusibu muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala gaza wala hammin wala azan hatta shaukatu yushakuha illa kaffara Allah biha min khatayahu manzon Allah yace babu daga abin da ke samun musulmi yace na bakin ciki da damuwa da bacin rai da wani kunci manzan Allah ya ce daidai da kaya da musulmi zai taka face sai Allah ya kankare masa zunubi face sai Allah ya kankare masa zunubi hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala da yake dora ma bayansa rashin lafiya domin su same shi a wanke duk wani abin da ya rage na dattin zunubi ubangiji subhanahu wata'ala ya kankare maka a sababin wannan rashin lafiya ka same shi a wanke babu wani datti na zunubi tare da kai to don haka ake faɗa ma marar lafiya wannan kalima a ce masa la ba asa ɗahur insha Allah karka damu wannan tsarkaka ce game da zunubi ka faɗa da larabci ko ka faɗa da yare karka damu ita rashin lafiya ka fara ci haka za ka faɗa ma marar lafiya sannan kuma ka tambaye shi wani yaya jiki da dama haka za ka tambayi marar lafiya sai dai kuma ba a son a cika masa fa yawan tambaya ba a cika ma marar lafiya yawan tambaya wani in ya kama kuda kamar yadda hausawa suke cewa sai ya ji kukan shi sai ya tambayi marar lafiya yanzu me kake ji yanzu wace ciwo ne wannan duka bai shahi ka ba yaya jiki da dama haka zaka tambaye shi ya faɗa maka sannan kuma kana iya masa tambaya wani in akwai wasu hakukuwa a kanka na jama'a to ka yi ƙoƙari ka sauki domin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarnin cewa bai dace ba ga mutum musulmi ya kwana dare biyu zuwa uku face sai ya yi wasiya in akwai wani abu wanda yake abunsa ma'ana in akwai haƙƙi na wani akan ka ko wani ya baka ajiya ko wani ya ko wani yana bin ka bashi da sauransu to ya kamata kai wasiya ka sanar da waɗanda suke na kusa da kai to haka ake buƙatar marar lafiya a yi masa irin waɗannan kalmomi kuma na daga cikin abin da ake faɗa ma marar lafiya idan ka je gaida marar lafiya sai ka ce masa alhamdulillahi gaskiya jiki alhamdulillahi an samu sauki ko da kasancewar wato bai samu sauki ciwon ya karu abin da ya kamata ka ce masa alhamdulillahi gaskiya al'amarin yau ya fi jiya an gane ko ba ƙarya ba kai mi kake nini da cewa al'amarin yau ya fi jiya shine ka nuna masa domin shi kwanukan rayuwa ga mumini alkhairi ne domin mumini a kullum yana ƙara ayyuka na ibada kuma haka sai ka ringa dan masa ɗan tambayoyi yaya ana dan kula dai da sallah ma'ana in lokacin sallah yaya kake ana dan zo maka da kaza kana yin taimama ko kuma arwalla kake yaya ake to haka duka ana tunatar da mara lafiya irin waɗannan kalmomi ana masa sannan kuma da zaran ka gaida shi ka masa irin waɗannan 'yan kalmomi to ka tashi ka bar gum wurin marar lafiya ba wurin hira bane ba dandali bane ba kamar yadda 'yan uwanmu mata suke mai da likita wurin hira da tsegumi da wasu abubuwa da ka zo ka gaida marar lafiya shi kenan sai ka juya ka tafiyarka Allahumma sai dai in shi marar lafiyar ya nuna cewa yana son ka ci gaba da zama a gunsa domin ya ɗebe kewa da zamanka to wannan kuma ana buƙatar ka zauna domin ka sanya masa farin ciki domin farin ciki da marar lafiya yake samu to wannan yana ƙara masa lafiya kalimomi za ka masa karka samu damuwa irin wannan rashin lafiya nawa suka yi suka warke tamkar ba a yi ba amma ba da zaran an ce maka a ciwo kaza ne ka ringa cewa ai shikenan ai shikenan waraka a hannun Allah take rashin lafiya nawa wanda wasu suka yi basu tashi ba wani kuma ya miki cuta ba mutuwa bace ba kuma masu lafiya nawa suke mutuwa mai lafiya yana kwance don haka karka nuna ma marar lafiya cewa wannan rashin lafiya rashin lafiya ce mai girma shi yasa duk wanda yake aikin shi ne haraka ta likitanci ake koya masa irin waɗannan kalmomi na kwantar da hankali zaka ga likita lablab yana ma marar lafiya kalmomi waɗanda suke masu daɗi waɗannan suna ƙara masa lafiya da izinin Allah kana mulmushi kana sakin huska kana masa kalmomi waɗanda suke masu daɗi to to waɗannan suna ƙara masa ƙoshin lafiya don haka ko da ka tarar da shi yau ya fi jiya matsuwa to abin da ya kamata ka ce masa alhamdulillah yau dai al'amarin kwarai da sauki kwarai da sauki to wannan yana ƙara masa farin ciki da murna wannan kuma shine sababin ƙara samun lafiya to don haka kenan yana daga cikin ladabi na gaida marar lafiya da zaran ka gaida marar lafiya ka fita ka shiga sha'aninka to akwai sauran ladubba akan haka insha Allah kenan bayani akan su zai zo gaba ta biyu sai yace wattiba'il janaiz wattiba'il janaza wato da raka gawa raka gawa shi ma wajibi ne idan dan uwan musulmi Allah ya masa rasuwa haƙƙi ne akan mu je mu raka gawarsa ita ma farilla ce mai wadatarwa idan wasu sun je sun sauke ma wasu sai dai mu san da cewa wace gawar ce ake rakawa gawa ta ɗan uwanka musulmi wanda yake arni baya halatta ka raka gawarsa an gane ko ba a raka gawa ta arni sai ta musulmi arni in Allah ya masa rasuwa baya halatta musulmi su halarci jana'izar sai in makusancinka ne kuma babu wanda zai binne shi in banda kai to anan ya zama wajibi kai ka je ka yi rami ka binne shi irin yanda ake rami a binne jaki an gane ku ba maganar fuskantar da shi alkibla ko a gina masa kabari yadda ake gina ma musulmi rami kawai za ka yi kata rami ka jefa gawar sannan sai ka mai da ƙasa kamar yadda aliyu allah ya kara masa yadda lokacin da mahaifinsa abu dalib ya rasu ali ya zo ya faɗa ma manzan allah sallallahu alaihi wasallam ali ya ce ya rasulallahi amin ka kafiri allah ya masa rasuwa manzan allah ya ce ma ali je ka yi rami ka binne shi Ali ya ce ya Rasulallah kafiri ne fa manzo Allah ya ce je ni dai nace je ka ka binne shi in ka gama binne shi ka zo ka faɗa mu Ali ya je yayi rani ya binne mahaifinsa Abu Dalib wanda Abu Dalib wan mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne da ya gama ya zo ya faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ma Ali je ka kai wanka to a nan inda halartar jana'izar arni na halatta ga musulmi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama ma ala an je an binne shi wan mahaifinsa ne fa amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai je ba jana'izar alkawai yace je ya rami ya binne shi to dan haka raka gawar arni ba ta halatta haramun ne dan haka kenan wannan ya takaita ne ga musulmi wattiba'il janaza manzan Allah yace da raka gawa kuma shi raka gawa yana da ladabba na daga cikin ladabi na raka gawa duk wanda yake kan abun hawa to yayi hakuri gawa ta wuce gaba sannan shi ya biyo baya akan keke ne kake ko akan babur ko akan mota to ku bari gawa ta wuce gaba sannan ku biyo baya amma shi dan kafa duk inda ya so yana iya tafiya game da raka gawa ya shiga gabanta ko ya biyo bayanta ko ya koma damarta ko ya koma hagunginta kamar yadda hadisi ne ingantacce manzo Allah yake cewa ar-rakibu yamshi khalfal janaza wal mashi haisu sha'a aw kama qala manzo Allah yace mahayi na tafiya bayan gawa amma dan kafa manzo Allah yace duk inda ya so ya shiga gabanta ko ya bi bayanta ko ya koma damarta ko ya koma hagunkinta sakamak kuma sannan ita gawa in za a raka ta ba a yin sauri-sauri na fitar hankali kuma ba za a yi sando ba kamar yadda 'yan mishan suke suna taki ɗaiɗai tamkar ana difile wannan ba a yi an gane ko ɗabi'a ce ta yahudawa da 'yan mushan in za a raka gawa za ka ga da kyal in an daga kafa ake ajiyewa ana wani taki ɗaya ɗaya ba a haka musulunci kuma ba a sauri irin sauri na fitar hankali wanda kafin aji mutane suna shasheka a an gane ko za a ɗan tsakaita dai wajen tafiya a kai gawa sakamakon duk wanda ya raka gawa ya kasance tare da gawar har aka gama binne mamaci to yana da lada gwalgwadon ladan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya nuna mana tamkar a ce dutsen uhudu gaba ɗaya shi zinare ne mallakar ka wannan zinare gaba ɗaya ka ciyar da shi akan hanya ta ɗaukaka addinin Allah gwalgwadon ladan da za ka samu in ka raka gawa haka in kama gawar sallah za a baka kwatankwacin wannan lada an gane ko in kama in kama gawa sallah za a baka lada gwalgwadon girman dutsen uhudu ga zinare tamkar a ce dutsen uhudu gaba ɗayan shi ya rikida ya koma zinare kuma a ce naka ne mallakar ka wannan dukiya gaba ɗayanta ka kashe ta akan hanya ta ɗaukaka addinin Allah iya ladan da zaka samu kenan dutsen uhudu ko a birnin madina cikin gari ma zaka yi tafiya ta kai kusan kilo goma sha hudu a gindin shi ne kuma ba tare da ya kare ba shine ya fito hanyar makka to haka game da raka gawa in mutum ya raka gawa ya kasance tare da ita har aka binne gawar to zai samu gwalgwadon wannan lada ibnu umar Allah ya kara masa yadda a farko idan ya halarci jana'iza idan aka ba gawa sallah sai ya juya ya koma wasu gida bayan wani lokaci wani sahabi ya sanar da shi ya ce ya kake komawa gida ya umar ya ce manzan Allah fa ya faɗa mana cewa duk wanda ya ma gawa sallah za a ba shi lada gwalgwadon dutsen uhu daga zinare haka wanda ya kasance tare da gawar ya raka ta har aka binne ta daga ran nan ibnu umar in aka ma gawa sallah baya komawa gida sai ya kasance tare da ita an je an binne ibnu umar yake ciza yatsa yake nadama yake cewa wallahi mun yi sake lada da yawa ya kuce mana mun yi tsakaki lada da yawa ya kuce mana to amma a yau muna sake game da irin waɗannan ayyuka waɗanda suke na lada wanda kuma haƙƙi ne na 'yan uwanmu musulmi a kanmu raka jana'iza raka gawa a je abin ne ta to shi ne a nan ya ce watti ba'il janaza da raka gawa kuma yana daga cikin ladubba na raka gawa ba da zaran an raka gawa kafin abin ne mamaci mutum ya tafi can ya yi tsugunna gindin wani kabari yana addu'a tare da cewa tsugunnin ma damun kuskure ne an gane ko yin za ka ma mamaci addu'a a tsaye ake yin ta kuma cikin sahihu musulun maza Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya ziyarci makabarta ta baki a aisha ta ce tsayuwa ya yi tsayuwa mai tsawo maza Allah ya daga hannuwan sai yana addu'a a nan abin da ya kamata abin da ya kai ka jana'izar wannan ka je ka tsaya kan wannan kabari abin ne mamaci bayan an gama in akwai wani mamacinka da zaka biya ka ziyarce shi kai masa addu'a ba laifi bane ba an gane ko ka jefi tsuntsu biyu tsuntsu biyu da dutsi guda amma kafin a gama binne wannan mamaci na ka je ka shagala da wani abu wannan bai dace ba sannan gaba ta uku yace wata shimitil adis wato da gaida mai atisha bayanin ya gabata mai atisha sai in ya ce alhamdulillahi za a ce masa yarhamukallah amma idan bai ce alhamdulillahi ba maganar a ce masa yarhamukallah sannan gaba ta hudu sai ce wa ibraril muqsim wato da kubutar da mai rantsuwa ma'ana duk wanda ya yi rantsuwa a kanka ya ce wani sai kayi abu kaza wannan abin da ya yi rantsuwa ku Allah bai haramta ba manzansa bai haramta ba to abinda ake bukata ka cika ma dan uwanka rantsuwar shi karka sanya shi yayi kafara shine muka yi misali da cewa mutum ne abokinka ko dan uwanka ka kai masa ziyara ya shirya abinci yace wani bismillah kace a baka ci yace wallahi sai ka ci ko kuma kace a komawa zan yace a wallahi ba yanzu ba zama zaka yi sai da yamma ko kuma anan zaka kwana ko kuma sai ka tsaya sai an yi sabga kaza to abin da ya kamata ka cika masa rantsuwa shi karka sanya shi kafara domin in baka cika masa wannan rantsuwa ka sanya shi kafara dole sai yayi kafara akan wannan abin da ya rantsuwa shine yace wa ibrahim mukusin da kubutar da wato wanda ya rantsuwa akan ka cewa sai kai kaza to ka cika masa rantsuwarsa sannan abu na biyar shine sai ya ce wa nasiril mazlum da taimaka ma wanda aka zalunta kenan duk wanda aka zalunta kana da damar da zaka taimaka masa game da fito da hakkin shi to ya zama wajibi ka taimaka masa a farko in za a zalunce shi ka hana a zalunce shi in ku an riga an zalunce shi to ka kama masa domin fito da hakkinsa na shida shine sai ce wa ijabati da'i da karba ma mai gayyata kenan duk wanda ya gayyace ka wajen wata walima karba wannan gayyata ya zama waje mu gane walima kenan ake yi an gane ko walima to don haka wasu malamai kamar yadda muka yi bayani sun takaita wajabcin karɓa wannan gayyata ga abin da ya shafi walima ta angwanci idan ba ta angwanci ba ce ba to wannan mustahabi ne karɓa wannan gayyata don haka akwai hadisi wanda yake cewa duk wanda bai karba ma wanda bai karba gayyata ba to ya saba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa mu galibi ce ake gayyata daura aure ba walima ba ita ko walima abinci ne ake shiryawa na musamman ango yakan shirya ya gayyaci jama'arsa to me yiwa ita walimar ce ake hada ta da daura aure gaba daya a irin al'adar mu da tsarin mu a yau wanda yar miya da ake yi da safe a fito da ita jama'ar da suka zo wannan taron daura aure a hudu abinci su ci an gane ko me yiwa a al'adance wannan ita ce matsayin walimar saboda shi dama wannan ba abu ne ba wanda aka ce a in aka zo daura aure sai an fito ma mutane da abinci a amiyuwa a nan mu daura auren ne shi ango yake hadawa da walimar ya shirya miya da burodi kenan jama'a in sun zo su ci kenan wannan kenan karba wannan gayyata ya zama wajibi ita kuma walima kar mu manta ango shine aka san da yin walima ango shine aka san da yin walima kenan in ango ne ya gayyace ka wannan karba ta zama wajibi amma misali a ce wannan mutum ne zai aurar da diye shi ko zai aurar da ɗan shi kenan ba shi ba yake shirya walimar angon shi yake shirya walima kenan in walima ce ta angonci wannan karbawar ta zama wajibi tare da cewa wasu malamai sun dunkule cewa duk wata walima ma'ana duk wani abinci da mutum zai shirya inda ya gayyace ka to karbawar ta zama wajibi a wane lokaci take zama wajibi lokacin da mutum ya ayyana ka takanas ya je ya faɗa maka ko ya kiraye ka ta hanyar waya ko ya tura ɗan aike na musamman ya faɗa maka ko ya aika maka takarda ta musamman da sunanka to wannan karɓawa ta zama wajibi amma haka a cikin rububi haka aka ce jama'a muna gayyatar wajen walima to wannan bai zama ba wajibi a kanka saboda ba a ayyana ka ba ci aka yi jama'a ana gayyatar amma in dai ya ayyana ka takanas to wannan kuma kai ya zama wajibi ka karba wannan gayyata ko da kana azumi in kana azumi in ka je to sai ka yi addu'a cewa Allah ya sanya albarka cin abincin bai zama dole a kanka domin shi kanshi cin abincin mustahabi ne an so ne ba dole bane karba gayyata ita ce ta zama wajibi shi ma kuma da sharadi sai in babu ayyuka na asha in akwai abu wanda yake na saba ma Allah a wurin wannan walima to karba gayyatar ya sauka daga kanka Allahumma sai dai in kana da ikon in kaje zaka hana wannan aiki na asha to anan ya zama dole akan ka kaje wajen wannan walima domin ka hada ka hana saba ma Allah subhanahu wataala amma in ba za ka iya hanawa ba to bai ya halatta ka je karba gayyatar ya sauka daga kanka to shine yace wa ijabati da'i da karba ma mai gayyata sai yace wa ifsha'is salam manzan Allah ya ce da yada sallama kar mu manta hadisi ya gabata manzan Allah yake cewa wa an taqra wa yake cewa da aka tambaye shi ayyul islami khair qala tuqimu ta'ama wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif aka ce masa wace dabi'a daga cikin dabi'un musulunci tafi kowace agun Allah wace tada ce tafi kowace tada manzan Allah ya ce ciyar da abinci da yin sallama ga wanda ka sani da ma wanda baka sani ba ka yada sallama in dai ka tabbata mutum musulmi ne to ka ce masa assalamu alaikum sawa'an ka san shi ko baka san shi ba kan manta hadisi ya gabata ibnu umar Allah ya kara masa yadda kasuwa yake shiga ba da nihin sayan komai ba ba da nihin ya ji farashin kaya a kawai yana shiga kasuwa domin ya haɗu da jama'a duk wanda ya haɗu da shi assalamu alaikum assalamu alaikum me yake nihi da haka domin yana nihi ya samu lada wanda yake mai yawa to shine yace wa ifsha'is salam wato da yada sallama a takaice wannan hadisi hadisi ne muttafaqun alaihi malan ya zo mana da shi domin ya nuna mana yin sallama wato haƙƙi ne daga cikin haƙoƙuwan musulmi ma'ana abu ne wanda ya zama wajibi kamar yadda wannan ba ya da sallama ba gaida marar lafiya wato abu ne wanda ya zama wajibi a dalilin haka kenan malam ya shigo da hadisi a baba ma'ana gaida marar lafiya wajibi ne idan mutum ba shi da lafiya dole ne a je a gaida shi sannan hadisi na biyu a baban hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙƙul muslim alal muslim khams manzon Allah ya ce haƙƙin musulmi akan dan uwansa musulmi biyar ne manzon Allah sai ya ce raddus salami mayar da sallama idan dan uwanka musulmi ya maka sallama to ka tabbata amsa masa wannan sallama ya zama wajibi dole ne ka amsa masa sallamar kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha ubangiji ta'ala ya ce idan an gaishe ku da wata gaisuwa ta musamman ku gaida wanda ya gaishe da ku da mafi kyawun gaisuwar da ya muku idan mutum ya ce maka assalamu alaikum to abin da ya fi dacewa ka ce masa wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu idan ku ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka ce wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu idan ku ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kai sai ka ce wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magfiratuhu kamar yadda ƙarin wa magfiratuhu ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine yace raddu salami mayar da sallama kenan mu gane ita sallama a farko yinta sunna ne kamar yadda mafi yawan malamai akan haka suke yin sallama sunna ne amma mai da sallama kuma wannan wajibi idan baka mai da sallama ga wanda ya maka sallama to ka tuzartar da abin da Allah ya wajabta maka sai ya ce wa iyadatul maridi wato da gaida marar lafiya a nan manzan Allah ya zana mana cewa haƙƙi ne na musulmi akan ɗan uwansa musulmi idan ba shi da lafiya ya je ya gaida shi sannan na uku sai ya ce wati ba'ul jana'iz wato da raka gawa lafazin jana'iz jam'i ne na janaza wati ba'ul jana'iz wato da rakiyar gawa na hudu sai ya ce wa ijabatu da'awa wato da karba gayyata idan mutum yana walima ya gayyace ka to karba wannan gayyata ya zama wajibi na biyar sai ce wa tashmitul adis wato da gaida ne atisha idan mutum yayi atisha ya ce alhamdulillah to ka tabbata cewa haƙƙi ne nashi akan ka ka ce masa yarhamukallah shi kuma sai ya ce ya hadikumullahu wa yuslihu balakum riwaya wadda take cikin sahihu muslim manzon Allah ya kara mana daya haƙoƙuwan sun zama shida shine sai yace wa idhastan sahaka fansaha lahu idan ya nemi kai masa galgadi to kai masa galgadi ya zama wajibi idan yace wa naka galgade ne to ka tabbata yi masa galgadin ya zama wajibi haƙƙi ne nashi akan ka lokacin da yazo ya nemi shawara wani ina buƙatar ka bani shawara akan abu kaza to ya zama wajibi kai masa nasiha ka gaya masa gaskiya akan wannan al'amari karka masa wato rufe-rufe an gane ko karka masa rufa-rufa ka fito fili ka faɗa masa ka bashi shawara ta kwarai idan yana wasu abubuwa ne yana buƙatar kai masa nasiha to anan ya zama wajibi kai masa nasiha kenan wacce riwaya ta al'imamu muslim manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zana mana haƙƙin musulmi akan ɗan uwansa musulmi shida ne amma wannan lafazi da ke cikin sahihul bukari biyar ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya taƙaita mana a taƙaice wannan hadisi malam ya shigo da shi a wannan babi domin ya nuna mana gaida marar lafiya haƙƙi ne akan mu haƙƙi ne na musulmi akan dan uwansa musulmi dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك